الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال أنا آمنكم عليه إلا كما أنتم على أخيه من قبل الله خير حاجرا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم متجع إليهم قالوا يا أبانا وأحضرهم هذه بضاعتنا ردت إلينا ونميل أهلنا ونحفظ أقانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين من صراط المستعصين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والجلال بالعظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أئمة الشيخ بنيان هذا المعمري والتابعين من تنزل الزهر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين muna gode wa Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya gane haka ma wannan rana mai albarka a ranar litinin shirin da hudu ga watan ramadana shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya yi da ashirin da biyar watan april shekara dubu biyu da ashirin da biyu miladiyya muna cikin wannan sura ta suratul yusuf Allah tabaraka wa ta'ala yana hikaito mana abin da ya faru da yan uwan annabi Yusuf alaihi salam maganar da suke bakamin su da mahaifinsu annabi Yaqub alaihi salam walamma fatahu mata'ahum yayin da suka bude kayan su wajadu da su murda biyu sai suka samu da rahimahum murda biyu dan dirhamai da suka zo da shi wurin annabi Yusuf alaihi salam suka wani a abinci sai suka samu an mayar musu قالوا يا أبانا ما نلقي من كرم هذا الملك sai suka ce ya mahaifinmu ya baba me muke nema ne daga karamci na wannan sarki din hazi bidar na rukka da raina wannan fa wato sarkinmu wato kayanmu ne an mai da shi gare mu an mai da waɗannan kaya abinda ainihin muka kai masa na kuɗin an dawo na dirhamanmu saboda haka radda lana da rahiman allati wato zikina alahu ya nema da wannan dirhamai da muka zo muka sai wannan abinci da su saboda haka ya mai da su ne saboda na tasbiru biya wato saboda mun ainihin ƙara ƙarfi da wannan dirhamai shi ya sa ya mayar mana da ita sannan wani nira alana wani niru alana mu ƙara aunawa iyalanmu abinci saboda haka wannan adafi ne wanda ya zo adafin fil qur'an la yudafu al-ma'ruf alayhi hadhihi bidatuna rudda ilayna wa namiru alana bidatuna rudda ilayna fatasarru biha wa namiru alana saboda haka haka da ne yake saboda haka ka kudin mu ne an mayar mana saboda mu kara ainihin auna kayan amfanin gona to abinci da shi wa na fa zuwa khana sannan za mu kiyaye dan uwan mu wa nazdadu kaila bayir sai mu kara wato samun ainihin wani rakumi wanda zai dauko kaya ya akhina wanda yake da dan uwan mu za mu kara awo da wannan ainihin rakumi saboda haka zalika khairun yasir khairun yasir wannan shine awo mai sauki saboda yadda shi wannan sarki yake zai zamanto lamari ne mai sauki za mu samu kana قال لن قلت له معكم ما تعلمه لموسع من الله فلا تنبني إلا أن يهاولكم فلما آتوه موثقا قال الله على ما نقول وكيل النبي يعقوب عليه السلام sai ce lan ursilahu ma'akum ba zan tura shi tare da ku ba hatta tutu ni mawsikan ahadan min Allah sai kun dauki alƙawari ga Allah tabaraka wa ta'ala bi an talifu billah wato ku rantse da Allah tabaraka wa ta'ala la ta'atun la ta'atunnani bihi wato za ku zo min da shi za ku dawo da shi wannan yaro illa an yuhada bikum sai dai abun da yazo ya game ku bi an ta mutu gaba ɗayan ku kuka mutu dukan ku aw taglibu ko duka aka rinjaye ku wala su fi wani iti yana bihi ba za ku iya zuwa da shi ba amma in ba haka ba za ku dawo min da shi dole saboda haka fajabuhu ila zalim sai suka amsa masa akan wannan falamma atawhu mawthiqahum yayin da suka bashi alkawari bi zalika da wannan qala sai ce Allahu alama naqulu wakil Allah tabaraka wa ta'ala nanu antum shahidun alama naqulu Allah yana shaida akan abin da muke faɗa saboda haka Allah shine shaida kun dauki wannan alƙawari wa arsalahu yaqub ma'ahu sai annabi yaqub alayhi salam ya ba su binyaminu suka tafi tare da shi zuwa misir wurin dan uwansa annabi yusuf alayhi salam don su aure wannan abinci na وقال يا بني لا تدخلوا من بلد واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله شيء يوم إلا الله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون Annabi Yaqub alayhi salam da ya haɗa su da Bunyaminu sai yake musu ya bani ya ku yayana la tadkhulu Misir min babin wahid kada ku shiga Misira ta kofa ɗaya mai tafsirin kazi ne a lokacin misira tana da kofofi ne guda hudu saboda haka kofofi guda hudu ku sha sha ɗaya sai ku rarrabu kowa kowace jama'a su ji wata kofa daban saboda haka fada kulumin abawabin mutafarriqa ku shiga ta kofofi wanda suke rarrabe ya Allah tusibakum al'ain saboda kar ido ta shafe ku saboda haka amma wannan fa duka wato abinda na faɗa saboda kar ido ya shafe kuwa ma ugu ne hadfau ankum bi qawli zalika wannan maganan nawa da na gaya muku ba zai tunkuɗe muku min Allah min shay'in min qadari abinda Allah ya riga ya kaddara zai same ku hakan ba zai hana ya same ku ba inna ma zalika shafaqatan faqat ku sani wannan tausayi ne da rahama da yake tsakanin uba da ya yaya yasa na faɗa muku haka innal hukuma illa lillah hukunci duka hukuma illa lillah wato hukunci duka yana wurin Allah tabaraka wa ta'ala alaihi tawakkaltu wato ga Allah tabaraka wa ta'ala na dogara wa siktu bihi wa siktu ga Allah na amince na dogara da shi wa alaihi falyatawakkalu mutawakkilun duka masu tawakkali ga Allah suke dogaro shehu ya kawo sharhi mai yawa fara da gaske ce shi annabi yaqub alaihi salam ya ga yayan sannan wanda su goma sha ɗaya ne kuma dukansu matasa ne wanda suke da kamala na jika saboda haka ya umurce su yerin halittarsu yadda yake gwaraza ne katikati wato yadda halittarsu ne yake kar su shiga ta kofa da wani ya gani ya ce kai waɗannan duk yadda suke da girman su nan duka babansu ɗaya ɗayan mutum ɗaya ne kai wannan to wannan abin da za a yi ta magana to kar ido ya zama ya yi tasiri a kansu saboda haka yau umarce cewa su shiga ta kofofi daban-daban wannan kofofi guda hudun amma duka hakikanin lamari ai shi bawa zai dogara ne da Allah tabaraka wa ta'ala saboda Allah huwa al-fa'ilul muhtar shine mai aiki kuma shine duk abin da ya zaba shi yake sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana cewa lainu haqqun abin da ake magana ido din nan wasu na cewa maita amma shi yayi maganganu akan abin da mutane suke fahimtar maita yace ba haka bane wasu abubuwan da ake fara yace ido gaskiya ne wato ido ya ga abu ya burge shi baki magana abun yakan yi tasiri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace rubama sidikul insanu al-qabr wal ba'ir al-qidr wato hadisin da Imam Bukhari ya rawaito al-ainu tadkhulu ar-rajul al-qabr wal ba'ir al-qidr manzo Allah ya ce ido ido ya kallaye tasiri yakan shigar da mutum kabari yakan sa raƙumi a tashi a cikin abin da ya shafi tukunya lokacin sashi bai yi ba shi ma mutum lokacin sashi kabari bai yi ba amma ido yayi tasiri ya sa a sa mutum kabari saboda haka duk wanda ya kalli wani abu abun ya burge shi to ya ce Allahumma barik fi Allah kai albarka cike ko yace tabarakallah a tabarakallah kamar yadda zamu samu a cikin abinda abubuwa guda bakwai da Imam al ya fada saboda haka idan mutum ya ga abu ya burge shi ya sa albarka a ciki ko kuma kai wani ado aka kalle ka to nan ma idan an yi wato auta kallama fihi bi kalmatil ijab ko aka ce kai wannan abun ya ma kyau to nan ma ka ce Allahumma barik fihi Allah kai albarka a ciki don ka faɗi haka idan la tadurru ayn wannan idon ba zai cutar da shi ba da bakin da aka yi magana saboda haka wal aynu allati tadurru hiya allati yanzuru bi aynil ijab idon da zai cutar shine wanda za a kalla da idon burgewa abu ya baka mamaki to nan wa lam yubarak fi sannan ba a ce Allah ya albarka a ciki ba to nan shine zai cutar saboda a auta kawai ta kalla da kalmatin ijab wala ibarati ko a kalma na mamaki cewa abin ya burge amma mutum bai sa albarka a ciki ba yace wannan shi yake cutarwa amma ma yaqulun nas shi yace amma abin da mutane suke fada cewa akwai wasu rayuka akwai wasu mutane wanda suke da sharri a wanda suke da iko su cutar da mutum fa zalika la asala lahu shi yace ba wannan bai da asali a ce wani yana da abin da zai cutar da wani ba da ikon Allah ba wannan bai da asali wato sai dai abin da yake faruwa da yake faruwa a ido wannan yakan faruwa min kulli insani daga kowane mutum wani kulli insani min kulli aini kowane mutum kowane ido yana da wannan zai iya samun sa sai dai bai da annal ladzi bai da annal ladzina yakhafuna zalik sai dai yana tasiri ne ga wanda suke tsoron wannan inji shehu suke itikari suke kudurtawa cewa wannan zai cutar duk wanda ya ganin wane kaza yana da abu kaza kamar maita zai tasiri zai cutar da shi to sai ga abun ya fi taba waɗannan shi ce wannan yana taba waɗannan ne a saboda abin da ya zama cutu saboda tsoron da suke yi ne ya zo ɓangaren tsoron ne ba ɓangaren abin da yake da shi ba shi ce da za ka ajiye katako haka a ƙasa sai ka zo ka bi kan katakon kana tafiya ya ce wannan katakon ba za ka faɗi a kansa ba amma da za a ɗora katakon rufe filhawa ya ɗaura shi a sama can a sa wani abu nan a sa ya zama yana sama ne a sama za ka tafi ba a ƙasa ba ya ce saboda tsoron faduwan ba za ka iya tafiya sai ya ce akan wannan katakon ba sai ka faɗi ya ce me yasa ka faɗi yanzu saboda tsoron faduwa da ko me hana ka faduwa saboda kana ganin ƙasa kusa da kai baka tsoron faduwa shi yasa ba za ka faɗi ba ya ce to wanda suke ganin akwai wani abu zai cutar da su tare da wasu shi yasa suke cutuwa shi ya ce shi yasa tajidu man yashku hadal illa nisa kasira man shugaba in nisa wa sibiyan lidda fi imanihim zaka samu da yawa wanda suke kokawa kan irin wannan matsaloli mata ne da yara su kuma abin yafi samu samu saboda raunin imanin su saboda haka a a wato anna zalika yadurru wa yakafuna minhu fa yarawna zalik suna ganin wannan dai cutar suna tsoron wannan sai wannan ya afku da su shi yace amma fa akwai akwai aljanu da suke tutuwa a jikin mutum sai su yi amfani ta durrul insan bi wasatil insan sai ya cuci mutum da ta tsanin wannan aljani ne ya shiga jikinsa aljanin sai ya yi amfani da shi sai ya cutar da mutum ya ce wannan yana faruwa a ya kulul insana asaba ni fulano fi haqiqa inna ma asaba bil jini mutum zai ce wani ya shafe ni da kaza a hakika ne abin da ya shafe shi aljani ne aljani ne ya shiga jikin wannan sannan ya shafe shi imamul qurdabi ya kawo matsaloli guda bakwai saboda yanayin lokaci dai muna so mu yi nisa mu karasa wannan sura za mu faɗi wasu daga ciki akan wannan matsalar na maita ko abin da ya shafi ido abu na farko imamul qurdabi yace shi annabi yaqub alaihi salam ya gaya wa yayansa lokacin da zai tura su cewa wato kar su shiga ta kofa guda daya saboda ga abin da yake tsoro a gare su na ainihin ido wanda wannan idon shine ake ganin wasu suke kiransa maita amma kowa na da shi in ya ga abu ya burge shi zai iya tasiri a jikin mutum na biyu mamul qurnabi yace a akwai addu'a da ya zo daga sunna daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya wannan addu'a idan an gaya masa wata magana ta yabon abunsa to wannan ba zai cutar da shi ba shine a'udhu bi kalimati llahi tamma min min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lamma yace don kai wannan addu'a to shi ne ainun mai idon da yi magana abin ba zai tasiri akan mutum ba abu na uku ya ce a idon da yake cutarwa shi ne wanda ba a sa albarka a ciki ba idan mutum ya ga abu ya burge shi ce a fata barakallahu asalar khalikin ko ya yi allahumma barik fihi to ya ce wannan ba zai cutar ba a wato a tabarrukan ya kula tabarakallahu asalar khalikin au allahumma barik fihi idan mutum ya faɗi haka to idonsa ba zai cutar da abin da ya gani ba abu na hudu ya ce ya san cewa a wato isabatul aini a wato duk wanda yake da wannan matsala na ainin in ya ga abu ya yi magana ko bai yabe shi ba ko ya yabe shi kamar yadda wani ya faɗa cewa idan ya ga abu abin ya burge zai ji wani abu mai zafi ya fita daga cikin idonsa to wannan abin mai zafi da ya ji ya fita idonsa shi zai cutar da wanda aka gani ko abin da aka gani saboda haka mamul qurdabi yace to duk wanda ya samu wannan matsala to akan muni'a min mudakalati nas akan hana shi shiga mutane kare ringa zuwa wurin mutane saboda dole zai ga abin da zai burge shi yana gani kuma abin da yake idonsa zai tasiri zai fada kan abin da ya gani saboda haka daf'al li dararihi saboda tunkudewa kada cutar sai cutar da mutane a sannan wasu malamai suna gani a kamar yadda imamul qurdabi ya faɗa cewa ya amuru imam an yalzima baitahu shugaba zai umurce shi ya lizimci gida kada ya ringa fita kullum a rufe shi a tsare shi a cikin gida sai shi sarkin in kana faqiran rizquhu a yaqumu bihi idan ya zama to fakiri ne to shi jagora shugaba sai ya tsaya da lura da arzikinsa ya ci gaba da ciyar da shi saboda kare cutar da al'ummansa wa kaffu azahu anin nas ya zama an kame cutarwansa ga halitta ga mutane sannan wasu malamai suka ce yunfa a kore shi daga wannan gari saboda a kukuta daga sharrinsa abin da yake da shi idan ya ga abu yakan tasirantu da shi a wani ya zo wucewa da shanu sai wani bawan Allah yana zaune da mutane sai ce ina ma cewa ido baya tasiri yace su gaya masa a cikin shanun nan wanne ake so idonsa ya gani su yi tasiri wato ayin da yake tare da shi ya tasiri a kansa a kansa sai suka nuna wata saniya fal wacce suke ita ce uwar garken wanda take kosassiya yana magana akan ta yana yabonta shikenan kawai ta faɗi to shi mai shanu shi ma mai ido da kulli ne sai zai samu wayannan mutanen ya ce wa yake da matsalan ainu a cikin ku ya kalli saniya ta ta fada cikin wannan hali suka yi shiru suka ce sai ku gaya mini suka yi shiru sai ya fara abdoyinsa take saniya ta tashi ta ci gaba da kuma tafiya kamar ba wanda ya same ta to saboda haka wannan yana nan kwarai da gaske sai dai wato imani mutum ya zamanto yana da imani ba abin da zai same shi sai abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya hukunta ya zama tsoron ba zai tasiri a cikin zuciyarsa ba ya ringa tunanin ba wanda ya sai cutar sai Allah ba wanda ya sai amfanar sai Allah amma kuma abin da yake na tsari mutum ya kiyaye shi kamar yadda ya zo a sunna ya kiyaye addu'o'i ko surorin alqur'ani da suka zo kamar tabara wanda duk wanda ya kiyaye ta karanta ta kullum irin wannan na ainun ba zai ainihin tasiri a kansa ba da dukkan ma qur'ani yana da tsari kwarai da gaske da kuma addu'o'i da aka karɓo daga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai mutum ya zama yana yin su wannan abubuwan ba za su yi tasiri a cikin lamarinsa ba na'am ولما دخلوا ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعجب وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون
Allah tabaraka wa ta'ala ce walamma dakalu min haitu amarahum abuhum yayin da suka shiga yanda mahajin su ya umurce su a wato a rarrabe mutafarriqina kullu ithnaini dakalu min jiha dukkan mutum biyu sun shiga ta ko- wata kofa amma ma kana yugni anhum min Allah qada'i wannan shiga ta kofofi daban-daban din ba zai cutar da su daga hukuncin Allah tabaraka wa ta'ala ba abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya hukunta wato ba zai wadatar da komai ba illa lakin hajatan fi nafsi yaqub wato bukata ce da take cikin zuciyar annabi yaqub alayhi salam qadaha wa hiya iratu daf'il ayni shafaqatan shine yana nufin ya tunkuɗe musu ido kada ido yayi tasiri akan su saboda tausayi da rahama da yake ainihin ga uba ga yaya wa innahu la zu ilmi lalle annabi yaqub ma abocin ilmi ne lima allamnahu ga abinda Allah tabaraka wa ta'ala sanar da shi li ta'limina iyyahu saboda abinda muka sanar da shi walakin na aksara nasu la ya'lamun umul kuffar sai da yawan mutane ba su san waɗannan abubuwa ba wanda yake yaro yana ganin komai kawai da ne sai yayi ado ya tura ya samu jariri a haife shi ya dauki hoton jariri ya posta a Facebook kowa ya gani bai sani ba ainihin ido yana da tasiri kwarai da gaske wani yana gani lamari ya lalace to saboda haka yawan mutane ba su san waɗannan abubuwa ba annabi yaqub ya san wannan saboda abin da Allah ya sanar da shi shi yasa ya zama to ya sanar da ah, ainihin wato yayansa kar su shiga ta kofa ɗaya saboda kar ido yayi tasiri a cikin lamarin su ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون walamma dakalu ala yusuf yayin da suka shiga ga annabi yusuf alaihi salam awa dan mai dai akawa sai ya taro dan uwansa kusa da shi wa qala inni ana aku yace ni ne dan uwanka saboda haka fala tabtai bima kana yam karka bakin ciki da abin da suke aikatawa abin da ya faru a na hasada da suke yi amma ya umarce shi kare ba su labari da suka shiga suka zo da bunyamin wanda shine shaqiqin annabi yusuf alaihi salam annabi yusuf yace to ga masauki za a baku amma kullu abna'i ummin yakuna fi manzilin wahid ko su wanda uwansu da ya zauna daki daya duk wanda suke uwa daya su zauna daki daya to dama kamar yadda ya gabata da laya da rahila su ne rahila ita ce mahaifiyar su annabi yusuf da bunyamin ita kuma laya ita ce mahaifiyar sauran sannan ku yange guda biyu da aka hada kowace da ita su ne mahaifan sauran yaya to saboda haka sai aka ce kowanne wanda uwarsu daya su zauna daki daya to da suka zauna a ɗaki ɗaya lokacin abinci da ya zo sai ce to kowanne wanda wasu ɗaya su ci abinci tare baka bunyamin sai bunyamin ya fara kuka annabi yusuf ya ce wannan me ya same shi yake kuka wannan yaron sai suka ce yana kuka ne saboda dukanmu shaƙiƙai ne wato kowa yana ci da ƴan uwansa wanda suke uwa da uba ɗaya shi kuma shaƙiƙinsa baya nan ya tafi ya halaka a jeji saboda haka yake kuka sai annabi yusuf ya ce ati takul mai zo ka zo mu ci tare ka zo mu ci tare amma ta buwan ta ba ka zo ka ci abinci tare da ni a lokacin bai gaya masa cewa shi dan uwansa bane bai san dan uwansa bane sai bunyamin ya ce ai kowa kullum yuhibbu an yakul ma kowa ma yana so ya ci abinci tare da kai amma walakin naka lasta waladan waladan yaqub wala li rahila amma fa kai ba dan yaquba bane sannan ba dan rahila bane nan malamai suke cewa bani isra'ila kenan duk yanda sarki ya karrama shi sai ya nuna masa cewa yanda suke banu Isra'ila yanda suke kabilanci ta su in dai kai ba banu Isra'ila bane to kai ko me ka masa baka masa ba kai ba kowa bane saboda haka bayan da za su zauna da Falastin lafiya yace kowa ma yana so ya ci abinci da sarki saboda irin matsayinka amma fa ko mun ci abinci tare kai fa ba dan Yakubu bane kuma kai dan ba dan Rahila bane saboda haka abun ba zan samu yanda nake so ba don na ci abinci da kai ba kamar na ci da dan uwana bane shikenan sai annabi ya ce na eh amma dai ka zo mu ci tare ka zo dai kai mu ci tare da lokacin isha ya zo nan ma haka sai ya ƙara kuka annabi yusuf ya tambaya me yake faruwa aka ce wanda ke kuka da safin nan ne yanzu ma ke kuka yace me yake damun sa ne yace saboda dai ya rasa dan uwansa ne annabi yusuf ya ce to ka zo mu ci tare saboda haka lokacin kwanciya da ya zo ya ce to kowane yan uwa su kwana ɗaki da shi ma ya ce to na san zai yi kuka a kawo shi shi mu kwana tare shikenan ya zama ya zo suna kwana tare da ya zo sai ya ringa tambayansa yasalu an khabar yaqub wa awali ibada ya tambayan sai labarin mahaifinka annabi yaqub ya halin sa bayan sa ya kaza ya kaza sai ce masa fani ne dan uwanka yace a yace akwai wata alama da aka gane da zan gane dan uwana annabi Allah annabi Yusuf alaihi salam akan sa akwai wata alama sai ya cire hulan sai ya nuna masa ya gane lalle tabbatar dan uwansa ne to sai suka bar ta ya tambaye shi ya labari kai kuma kai aure ne yace hakika yayi aure a an haifa min yaya guda uku yace me sunansu sai ce sunan na farko yusuf na ambace shi na biyu sunansa damu jini na uku sunansa zibu kura ita mahazil asma me wannan sunaye yace saboda ɗaya sunansa yusuf saboda ina ambaton sa kawai tuna dan uwana yusuf wannan kuma damu saboda sun zo waja'u ala qamisihi bidamin kadhibin saboda sun zo da jini na ƙarya a jikin rigan saboda in an ce jini zan ƙara tuna da ɗan uwana shi yasa na ambace shi jini kawai ce wannan me yasa kace masa kura yace sun ce akala huzibu ai kura ne ta cinye shi saboda haka ina faɗan kura sai tuna da ɗan uwana saboda haka ne yasa na ambace su da waɗannan sunaye ya zama dai kullum ina tare da tunawa da ɗan uwana ba zan rabu da ɗan uwana ba saboda haka yace masa to ai ni ne ɗan uwanka amma ka ɓoye wannan lamari akan sauran ɗan uwanka ka gaya musu yace to in dai tunda ya tabbatar shi ne ɗan uwansa yace to ana la ufariku abadan wala arji ba zan rabu da kai ba bayan da za a koma wurin Yaƙub annabi Yusuf ya ce masa la tafal kada kai haka yace a wallahi ba zan koma ba annabi Yusuf ya ce masa a ai mahaifinmu yana cikin bakin ciki tsawon lokaci na rabuwa da ni kuma yana ebe kewa da kai idan ka zauna wuri na dinnan zai ƙara shiga wani hali na bakin ciki saboda haka zai ƙara bakin ciki a saboda haka ka koma yace a ni fa ba zan koma ba sai annabi Yusuf ya ce to zan yi wata dabara ta falu hila hatta akuduka bi hujja yace to zan yi wata dabara har in rike ka da hujja yace to wannan da ya fi ma sauki amma koya ne ne ni dai ba zan koma ba shikenan annabi Yusuf yace to amma ba wannan hilan da zan yi dabaran akwai na ƙasa a cikin martabanka innaha munqasatun laka zai rage ma daraja saboda yace if almashi da duk abin da yake so ka aikata ni dai zan ba zan tafi ba yace to zan kama ka akan cewa kai sata haka kuma a zargi mutum da sata akwai na ƙasa a cikin imarsa saboda haka sai gaya wa ainihin binyamin haka binyamin ya yadda to sai aka shirya abin da aka shirya na wannan alamma ولما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رهط أبيه ثم أذن مؤذن ثم أذن مؤذن أيتها العين إنكم لبائكون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تلقدون قالوا نغفر ذراع الملك ولمن جاء به أهل بعيد وأهله بعيد
shikenan annabi yusuf alayhi salam sai shirya wannan hila walamma jahazahum bi jihazihim ja'ala tiqayatahu wa hiya sa'un min zalim lokacin da ya shirya musu aka hada musu aka auna musu duk abincin da suka zo saya sai aka sanya mudun awunsa a cikin kayan dan uwansa wani sa'i ne na zinari wanda annabi yusuf alayhi salam yake shan ruwa a ciki imar wannan mudun wato dinari dubu ɗari biyu imar sai da tsada kwarai da gaske dinari dubu ɗari biyu shi ne ƙiman wannan kwano an kasance ana auna a kana yaktalu lahum bi hadha za takrimatan lahum yana auna musu shi da shi yake shan ruwa a matsayin sa na waziri dai wannan mudun yake shan ruwa kwanon shan sa ne amma zai zo yana auna musu da shi saboda girmamawa a gare su ƴaƴan annabawa ne ɗan uwansa ne yayin da aka gama awun sai aka sanya adakalahu fi rahli akhihi aka sanya masa aka sanya wannan mudun a cikin kayan ɗan uwansa min gairi shi'ur minhum ba tare da su sun sani ba sun ma'azzana al-mu'azzin sannan nazal munali mai kira sai ya kira bayan sun tafi min majalisi yusuf bayan sun bar wurin annabi yusuf ayyuhatu al-iru al-qafila ya ku wannan karafka matafiya innakum lasariqun lalle fa ku barayi ne saboda haka suna jin haka saboda su yayin annabin Allah ne wasu malamai suke su ma annabawa ne to saboda haka sai suka juyo suka ce wa akbalu alaihim ma za tafkirun mai su kuka rasa har kuke zargin mu yasa kuke cewa wato tattahi muna bi saraka kuke tuhumar mu da sata sai suka ce ai nafir suwa al malik sa'ul malik allazi kana yashrabu fihi mun rasa wato kwanon sha na sarki wanda yake sha a cikin sa saboda haka ba wai wani abu za a muku ba wani man ja'a bi himlu bayr duk wanda ya zo da shi yace shi ya dauka ya dawo da shi za a bashi wato yuda himlu bayr min damin za a bashi cikin za a cika wa ainihin abun hawa na rakumi da kaya abinci a bashi saboda haka an ba mutum tukuti in ya nuna shi ya ɗauka kuma dama annabi yusuf a cikin hilin da zai shirya ya san hukuncin mahaifinsa annabi yaqub alaihi salam wato a shari'ar su in ka kama barawo ya sata ma kaya kayan ya kai kima to za ka rike wanda ya sata ya zama bawanka na shekara guda su kuma a shari'ar su idan mutum ya yi sata za a masa duka ne kawai ya biya rubi ninki biyu na abin da ya sata a su shari'ar misira to saboda haka sai ce zai tambaye su saboda ya san banu isra'ila za su ce a yi amfani da abin da ya shafi na shari'ar su saboda haka sai annabi yusuf wato suka gaya musu wannan wa anabihi bil hamli za'im kafil annabi yusuf ya ce kuma zan tsaya lalle sai an ba mutum cikin abin da ya shafi wannan mudu a na amfani na abinci idan ya bayyana wannan kwanon saboda haka kalu tallahi da kada limtum ma jinal da fil ardi suka ce wallahi mun rantse da Allah hakika kun sani ba mun zo kasan nan bane saboda mu yi barna wa ma kunna sariqin ko mu ba barayi bane ma tarakna qablu ba mu taba sata ba ko so daya sun faɗi wannan saboda su kumal akadir sulaha su kamile ne salihai ne sun samu kamala saboda haka ta saboda kamalar su lokacin da suka shigo garin misira kasar misira suka sawa dabbobinsu takunkumi suka sa masa sumun tare suka sa takunkumi wato har ma kar a ce dabbobin sun ci abinci wanda yake ba na halal ba tsirrai wanda suke ba na halal ba a cikin wannan kasa saboda kamalar su saboda haka suka ce la nasruqu abadan ba za mu yi sata ba har abada mu ba sata bane aikin mu قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من الذي يحيي وهو جزاؤه كذلك نجد الظالمين ولا يعلمهم ولا يعلمهم فيهم استخرجا من حياته كذلك فينا يوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم a Allah tabaraka wa ta'ala sai yana hikaito mana abin da ya faru annabi Yusuf sai ya tambaye su a irin wato shari'ar nasu sai ya tambaye su wato ma jaza'a qalu a qalu al-mu'azzin wa ashabu shi wanda ya ce la ya kira cewa ko barayi ne sai yayi magana yace wa ma jaza'u sariq in kuntum kazibin wato me sakamakon barawon in dai ƙarya kuke yi cewa kun yi sata to me hukuncin da laiwa shi barawon fi kaulikum ma kunna sariqina da kuka ce ku ba barayi bane idan ya zama an samu barawo a cikin ku me hukuncin da za a masa qalu jazaohu man wujida fi rahli suka ce sakamakon sa wanda aka samu wato wanda aka samu a cikin kayansa wato fi shari'ati anna sariq yustar a zani a cikin ainihin shari'ar su shi barawo idan aka ainihin kama shi to shi za a bautar da shi ya zama bawa na wannan shekaru to saboda haka sai suka ce to wanda aka samu ka- a ainihin kayan na cikin kayansa to shine sakamakonsa saboda haka fa huwa sarik jaza'u jaza'ul masaruf la ghair shine sakamakon abin da ya sata ba wani wannan ba wa kana sunnatu ali yaqub wannan shine sunnar ali yaqub alaihi salatu wassalam saboda haka ba kan ainihin sunnan sarki ba cewa duk wanda aka samu a sunnan nabi yaqub za a kama shi yayi bauta na shekara saboda haka zalikal jaza najzil qaumaz zalimin Daka wannan sakamako yake muke saka wanda suka kasance azzalimai da sata wato a saboda haka wato da sata ainihin raddu jami'an li taftishi awiyati saboda haka suka kawo kayan su gaba daya saboda ai bincike na kayan su fa bada bi awiyatihim sai ya fara da kayan manyan yace wai babban ku suka ce wane ne fatafashawa fatafattasha a a fattasha yusuf ya kabiruhum rawbin nabi yusuf sai bincike kayan babban su shine Raubin aka binciki kayan sa walan yajidi shay'an bai samu komai a ciki ba wa kullu ma fattasha ya'an duk lokacin da ya binciki wani kaya idan bai samu komai a ciki ba annabi sai annabi yusuf sai ce astaghfirullah astaghfirullah tabaraka ah, astaghfirullah tabaraka wa ta'ala sai istighfari saboda ya sani dama su ba barayi bane ba za a samu kaya a wurin su ba duk wanda aka bincika san in ba sama ba sai ce astaghfirullah tabaraka wa ta'ala to haka ne aka binciki kayansu duka aka fara da manyan sai kabla ya akhi kafin a binciki kayan dan uwansa wato law bada bi ya akhi la kana fi tuhuma da ya fara da kayan dan uwansa ana fara aka samu za ta ya ko ka saka musu ka saka mata amma an fara da kayan manyan saboda ainihin a kore tuhuma kar su gane sun mai sakrajaha as-sikaya min ya akhi sannan sai ya fitar da wannan mudun nashi a cikin kayan dan uwansa Allah tabaraka ta'ala sai yace kazalika kidna li yusuf wannan shirin wannan kaidin haka muka shirya wa annabi yusuf alaihi salam alim allimnahu itiyan fi akhdi akhihi Allah yace mun hukunta da shi wannan dabara ta yadda zai rike dan uwansa ma kana yusuf alaihi salam ya akhudhu raqiqan min as-saraqa annabi yusuf bai kasance zai rike dan uwansa ya zama bawa saboda sata ba fi dini malik ainihin addinin wannan sarki ai dini maliku misir addini na sarkin misira ba haka bane manufar annabi yusuf alaihi salam inna ma jazaa'u tariq ad-darbu sakamakon barawo addinin sarkin misira shine duka wa tagrim mislai masruf da kuma biyan kamar abin da ka sata su biyu abin da ka sata za a ninka ma kamar su biyu za ka biya kuma amma duka shine hukunci a wurin sarki wato amma ya sani su yan annabi yaqub za su ce duk abin da za a yi hukunci da irin addinin su irin abin da suke so irin addinin baban su annabi yaqub to saboda haka ya tambaya dama me sakamako sai suka faɗi irin sakamako na addinin su na addinin annabi yaqub alaihi salam illa an insha Allah Allah ne tabaraka wa ta'ala ya so akazuhu bi hukmi adihi Allah ne ya so ya kama shi ya rike shi da hukuncin babansa lam yatamakkal lahu min akazi illa bi mashiyatillah bi ilhamihi su'ali ikhwanihi Allah bai ainihin bai rike shi ba sai da mashiyar Allah Allah ne masa ilhama na tambayan ɗan uwan nasa a tambaye su cewa idan an samu baramu a cikin ku me hukuncin da za a yi ne sakamako su kuma Allah ya isa musu ilhama ce a sakamako wanda aka samu duk a rike shi yanda ake a kasar mu saboda haka narfa darajatu man nasha bil idafa Allah tabaraka wa ta'ala ce za mu dauka darajar wanda muka so wa kulli dhi ilmin alim wato duk ma abucin ilmi min al makhluqin a cikin halitta akwai mai ilmi wanda yake sama da shi alamu minhu duk ilminka wani ya je ka sani kana farfesa na wani abu kamar wata rana wani farfesa zai shiga jirgi na ruwa sai ke tambayan shi mai jirgin shi farfesa yake tambayansa ka san ilmin physics yace kai bai san physics ba yace kai rayuwar ka tafi a banza yanzu duk abubuwa na physics din nan baka san su ba yanda physics yake da daɗi kaza kaza kaza shikenan shi ko mai jirgin ruwa abun ya ɓata masa rai suna cikin tafiya sannan suka zo tsakiyar teku sai ne kwale-kwale tambaye shi ka san ilimin tuka jirgi na cikin ruwa sai ya ce masa a'a ya ce to rayuwar kan za ta tafi a banza saboda haka jirgi na cikin hatsari tunda baka iya iyo ba ko baka iya jirgin ruwa ba rayuwar ka za ta tafi a banza kai ma kamar inda ni da ban san fizik ba rayuwar ta tafi a banza to kai ma yau da fizik din naka duka rayuwar za ta tafi a banza za ka halaka saboda mun shiga wani yanayi to saboda haka duk ilminka abin da ka sani in ka zo wurin wani zero ne wani gefe ka sani saboda haka alama min hatta yanta ilmu ila Allah tabaraka wa ta'ala har ilmin da ya koma wurin Allah tabaraka wa ta'ala ya zama shine masani gaba daya tabaraka wa ta'ala
قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأخذها يوسف بنفسه ولم يفتها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون
Allah tabaraka wa ta'ala ce to eh ita wannan suka ce ai tunda an samu kayan a cikin kayan dan uwansu annabi wato Bunyamin to sai suka ce wa in yasrif idan ma dai yayi sata to fakar saraka akul lahu min qablu ai dan uwansa ma ya taba sata wato ai Yusuf dan uwansa shi ma ya taba sata saboda haka wa in sarka bunyamin falagarwa yanzu idan bunyamin yayi sata babun mamaki bane a fa inna yusuf kana sarikan ai a baya ma yusuf ya kasance wato yayi sata a satan yusufa da suka yi iddiyayi shi yace an karbo hikayu daban-daban cewa ya kasance kakansa na wurin uwa yana da wani gunki annabi yusuf sai ya saci wannan gunkin ya kakkarya gunkin suka ce wai wannan shine satan da annabi yusuf yayi shi yace amma wasahihu wannan maganan bata inganta ba shi ya ce ingantaccen magana ammatuhu uktu yaqub goggonsa wato babarsa yar uwar annabi yaqub alaihi salam yar annabi ishaq ta kasance tana son annabi yusuf soyayya mai tsanani ta nemi annabi yaqub ya ringa tura mata yusuf yana zama a wurinta annabi yusuf yana zuwa yayi kwanaki a wurinta to sai ta so annabi yusuf a bata yusuf gaba daya ya dawo wurinta gaba daya ya zama ya zama danta annabi yaqub sai ya ce a ba zai iya ba ba zai iya bata Yusuf ba ya zauna a wurinta. To a tana da wani riga da ta gada wurin babanta Annabi Ishaq. Wannan rigar shi kuma ya gaje ta ne wurin mahaifinsa Annabi Ibrahim alayhisalam. Lokacin da aka tube Annabi Ibrahim za a jefa shi a cikin wuta, Allah ya turo mala'ika Jibril ya sa masa wannan riga da riguna ne na aljanna. To Annabi Ibrahim sai ya gadar da wannan riga wa ɗansa Annabi Ishaq. Ita kuma wannan ‘yar uwan Annabi Yaqub ta gaji wannan riga wurin mahaifinta Annabi Ishaq alayhisalam. to wannan rigan an santa a wannan gari gadon annabi ibrahim ne an san wannan yar annabi yaqub tana tare da wannan riga saboda kayan annabawa ana kiyaye su kwarai da gaske kamar yadda Allah ya kaito mana lokacin annabi Musa alaihi salam wato fihi baqiyatun ma taraka ala Musa wa ali Harun tamilul malaika ba aka samu rinjaye saboda tabutun fi sakatun min rabbikum saboda wannan akwatin da akwai sauran kan annabi Musa da annabi Harun aka na samun nasara shi duk wani wato tarika na annabawa ana tabarruki da shi shi yasa Asma'u take cewa suna da wata jubba wata riga na manzo Allah kibba na sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Asma'u bint Abubakar tace ta ajiye shi idan mutum ya zo ba da lafiya sai a jika masa a bashi ya sha yana shan wannan riga ta sayyidina Rasulullahi ya waraka akwai wadda ta samu takalmi na sayyidina Rasulullah ta ajiye idan mata ta tashi aihuwa nifas naƙuda ya tashi mata ana kawo mata takalmin sayyidina Rasulullah tana gani sai ta aihu saboda mu'jiza da tarika na sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to shi yasa Turkiya kafin ainihin a samu juyi na wahabiya su kwace ainihin ƙasar sauriya turkiya suka zo suka karɓe dukkan kayayyaki da sarkin sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka masa gida na musamman suka kare duk duniya yanzu ba inda ake da tarika kayan da manzo Allah ya bari da yawa kamar turkiya akwai bene da suka gina ministry na musamman suka sa masa wato a kasirul burda wato wannan benin gaba ɗaya an tanadi ne saboda ajiye alburda alkibba na sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam a kula da ita kowane kaya na sinasila sun sa su a cikin na'urori yadda ba zai lalace ba hakanan ainihin dubai su suke da gashi mafi yawa wasu kasashe suna da ɗaɗɗaya da sauransu amma su suke da gashi wanda ake gani mai yawa din nan da ake nuna ana karanta alburda to dubai su suke da wannan su ma sun ɓoye shi masu gwaje-gwaje sun gwaje-gwaje sun gane lalle na sai da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to su ma sun samu wannan sun ɓoye to ita ma tana da wannan riga na ainihin annabi ibrahim alaihi salam ta ajiye shi to sai tana so ta shirya dabara ita ma ta inda za ta riƙe annabi yusuf alaihissalam ita ɗaure wannan riga a ainihin kunkumin annabi yusuf alaihissalam ta ɓoye shi ta sa masa kaya a kai sai ta sa a yi kuwa gare cewa fa an sace mata wannan riga nata na annabi ibrahim da ta gada aka ringa ciki a gari ana dubawa ko ina ba ga wannan riga ba saboda muhimmancin rigan ita caji annabi yusuf ita samu rigan a jikinsa ta ce to ai yusuf ne ya ɗauka saboda haka ta san hukunci shari'a na annabi yaqub duk wanda aka samu kaya za a rike shi kenan tace to za ta rike annabi yusuf a wurin ta shekara guda saboda haka ya zauna shekara guda a wurin sa annabi yaqub da ya ji labari sai ya dariya ya san hila ta shirya ya san annabi yusuf ba zai sata ba saboda haka ta faɗi haka ne ita khaddi baqai indaha fakat saboda ta shirya dabara wanzar da ajiye annabi yusuf a wurin ta ya zauna gaba daya saboda haka ta shirya wannan to shi yasa dalilin wannan abin da ya faru dan uwan suka ce to idan yayi sata ai dan uwansa da Yusuf ya taba sata shi ma fa sarraha Yusuf fi nafsihi annabi Yusuf alayhi salam ya koyi wannan duk da abun ya bakanta masa a ce yayi sata gashi yanzu shine sarki amma sai ya taba sata abun ya bukanta masa rai a kwarai da gaske amma ya koye wannan fa zalika fi nafsihi walam yubdiha ai lam yuzhirha lahum bai bayyana musu a ciki ba wa qala fi nafsi ya fada a cikin ransa walan yaqul lahum ma bai bayyana musu ba antum sharru makanan ai ku kuwa fi sharri wato min yusufa wa akhihi ko kuka fi sharri a cikin ainihin mutane kun fi yusufa da dan uwansa sharri saboda taraktum akan min abikum a akakum min abikum kun sati dan uwanku wanda kuka da uba bayan kun sate shi wa zalamtum a wa zulmakum lahu sannan ka je ka zalunce shi suka jefa shi a rijiya suka masa zalunci daban-daban saboda haka sharrin ku ya fi sharrin yusufa da dan uwansa wallahu a'lamu ma tasifun Allah tabaraka wa ta'ala shine mafi sani da abin da suke ainihin siffanta abin da suke bayyanawa Nabi Yusuf alaihi salam ya ji wannan abin amma ya boye قالوا يا أيها العزيز إن له أمل شيئا قليلا فقل أحلنا مكانه إنا نراك من المحسنين
to da haka ya faru dama suna da wani abubuwa da suke da shi kusurfiyat sai suka fara nuna ƙarfi ɗayan su yace fa dole a ba su ɗan uwansu tunda sun riga sun riƙe alƙawari ba za su ainihin wurin mahaifinsu sai sun koma da shi annabi yusuf yace ba za a ba su ba sai ɗaya yace to wallahi zai yi ihu a garin nan duk wata mace mai ciki sai ta aihu saboda in yi ƙarfi da yake da shi yace zai wannan kururuwa zai watsar da garin misira gaba ɗaya annabi sai ya ce kai ihun ya ce sannan kuma sai ya fara kumbura an ce bunyamin ne kafin ya yi zai kumbura gashin jikin zai fito jikin zai fito da gashi ba wanda duk wanda ya taba zai mutu sannan duk wanda ya taba shi kuma zai mutu in ba jinin annabi yaqub alaihi salam ba kafin ya yi ihun dama sai ya yi wannan kumburan to an sun ce raubilu ne to da raubilu ya fara wannan kumbura annabi yana zaune a wurin akan gadon sarautarsa sai ce yaro karami ɗansa ka je ka taba shi yana zuwa da ya taba shi sai ya sace sai je ka tambayi ɗan uwansa wa taba ne a cikin ku suka ce a babu ba su taba shi ba wani yaro ne kawai ya taba ka sai ya ƙara kumbura sai ya ƙara taba shi ce je ka taba shi ya taba yatsarsa na kafa shikenan sai ya ƙara sacewa sai ya ce "Ah, to ya haka ya ga wannan dabaran ba zai yi ba ce to wallahi suna da ƙarfi ko da ƙarfi ne sai sun kwace aka ce sai annabi yusuf alaihi salam ya fito ya ce to ayi ƙarfin ya kama shi da koko ya daga ya buga shi saboda ƙarfi na annabta da kuma shi ma jinin annabi yaqub ne alaihi salam to da suka ga wannan duk ƙarfi ya gagara to sai a koma lalama sai suka ce masa ayyuhal azim ya kai wannan sarki inna lahu aban shekan kabiran yana da baba tsoho ne tsare da gaske ya girma yuhibbu aksara minna yana son su sama da yadda yake son mu sannan kuma yana ebe kewa da shi saboda dan uwansa an waladi ilhari wa yuzinuhu saboda dan sa da ya bata ya je ya halaka abun yana bakanta masa rai amma yana ebe kewa da wannan saboda haka fukus adana ista'budhu ka dauki ɗayan mu ka bautar da shi ya zama bawa makanahu badalan minhu canji da wannan wato annabi wanda za a kawa canji da binyaminu inna lanaraka minal muhsinin lalle muna ganin ka kana cikin masu isani wanda suke ayyuka masu kyau saboda kai hakuri kai hakuri karka kai ainihin karka rike shi ka rike ɗaya daga cikin mu a ya zama canji akan wannan
قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون
annabi yusuf alayhi salam sai ya ce ma'azallah na'udhu billahi muna neman tsari ga Allah an na'khudha illa ma wajadna mata'ana illahu mu rike mutum mu kama wani sai dai wanda muka samu kayan mu a wurin sa saboda haka muna neman tsari ga wannan annabi yusuf bai ce na'udhu billahi an na'khudha illa man saraka mata'ana ba bai ce muna neman tsari mu kama sai dai wanda ya saci kayan mu ba saboda ya sani ainihin dan uwansa ba ta tayi ba wato hila aka shirya sai dai ya ce ba za mu muna neman tsari mu kama sai wanda muka samu kayan mu a wurin sa idan mun yaka inna idan za ka zna gairahu inna idan la zalimun inda muka rike wani wannan lallai mun yi zalunci mun zamanto azzalumai saboda haka muna kuma neman tsari da ya kasancewa azzalumai a saboda haka ya nemi tsari daga wannan yace ba zai yi ainihin abin da ya shafi wato zalunci ba ba zai rike wani ba sai wanda ya samu kayansa a wurinsa saboda haka yace zai rike wannan a to zai rike Binyaminu wanda ya samu kayansa a wurinsa to dai da suka ji haka kuma sai suka koma suka fara mitin suka fara tattaunawa to menene mafita saboda haka gobe insha Allah za mu ji tattaunawan da suka yi Allah ya riko da hannun Allah ya bar mu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara shi mu lafiya Allah ya gafarta mana gafarta iyayen mu farma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanya wanki wanda za a yi ta cikin wannan wata gurmata sai da gobe da yake shi ya rabbana alamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatih ma ugulib الخاتم لما سبق ناس من هدي الحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدر مقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين